بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
أرأينا أن الله سبحانه وتعالى يوم السبت يرحمكم بالصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآتي لما سبق ناصر الحق والعالي والرضوان المستقيم وعلى آله حق تكبير الرسالة العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمن الذي المؤمن الذي لا يذكر الله وذكرهم ولا تر عليهم آية أولئك إيمانهم على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم وعذر رجل كريم قال هو من أعبد الله سبحانه وتعالى لغير أولهم ونفسه من ذكر الأربعين القرآن الكريم da a yau na rana ta goma sha tara da wata na Ramadana Ibn Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda zama ɗaya da goma da watan hudu miladiyar annabi Isa alaihi salam dubu da ashirin da biyu dubu da ashirin da uku inda za mu tashi a wannan kisar amfani aya ta biyu لعل الله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلوا على الله تعالى يقول إنما المؤمنون كذا إذا يوند أكيد سوى مؤمن هو إذا أكيد سوى الكامل من الإيمان والإيمان يسيرك وجود الذين ذكر الله والذين أكرى على عينهم وجلوا يسقى درس درولا يذكر الله سبحانه وتعالى wanda su ake so ne duk wanda na kira sunan Allah zuciyar sa da motsa da suna Allah su wani tsara shi na ke so wani ne sai kawo shi ala sai ga tsada ta hasirin ita su kare ne ma ma ala mu ne malamai sun ce wannan ayan a ta iso ta yi mu'arara da wata aya amma kuma su suna aiki tare akwai ta ayan da ke cewa الذين آمنوا وتبعين قلوبهم بذكر الله ala da zikin lafi a yin duru wanda suka zama muminai su ne wanda suka asanin suke ainihin zuwa da mutu Allah subhanahu wa ta'ala a nan kuma an sai ko kiran tana korata sai ma daga suka samu ayi mataki mataki ne matakin farko idan ainihin haka bawan Allah yana ainihin aikata sako ko ainihin yana sako yana ayyuka na gari lokacin da aka kira sunan Allah subhanahu wa ta'ala to zuciyar zai tsorata da dinga raurawa idan ya zama da cewa ya saba da kuma alara ta Allah subhanahu wa ta'ala to sai zama da cewa a zuciyar ta an in ba Allah ka kira mata ba ba za ta ji daɗin wannan zuwa ɗin ba da aka fi shi ayan wannan matakin farko ne alladina amanu bi namal min ladina zalika Allahu wa عليهم آياته إذا كانت آية الله فإذا وزنبوت لهم ذاتهم إيمانا فتكارا مصر إيماني وعلى تصديق الزكتاوى وعلى ربهم يتوكلون وسنا عمل دا يسكون سنا عين عمل سوى الله سبحانه وتعالى لا يغيره بعد ولم الله سبحانه وتعالى ولك شمولي كلا مرحبا zikirin Allah subhanahu wa ta'ala shine kiraya maka ainihin duniya malamai suna cewa shi zikirin Allah subhanahu wa ta'ala shine kiraya kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inda musulmi wa muslimati wal mu'min wa mu'minati wal qa'imati wal qa'idati wal salihin wal salikati wal sabirin wal sabirati wal khashiin wal khashiati wal musaddiqin wal musaddiqati wal sa'imin wal sa'imati wal hafizin wal hafizati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله سبحانه وتعالى ما ذكر الله ديوا عينين ماذا da matansu saboda haka to zikiri shine mataki na goma ma'ana shine mataki na karshe shi ya sama da mutum cewa a ita ma sallah Allah subhanahu ta'ala cewa yi wa annabi sallallahu alaihi zikiri ka kira kai sallah dan kai zikiri na a cikin wannan sallah din saboda haka zikirin Allah abu ne mai girma dan kana yi wasa da shi shi za a wani hadisi ya kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tara sahabban sa shi tara sahabban sa shi cewa shi akwai ba ko a cikin mu sahabban shi kace babu sai kin cewa to man qala la ilaha illallah dakhala aljanna wanda da la ilaha illallah ya shiga aljanna sai sahabbai da cikin sahabbai Abu Dharr al-Ghifari sai kin cewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in saraka koda ya yi suna ya yi tsata zai shiga aljanna wanda Allah ya kula da shi cewa wa in sana wa in saraka koda ya yi suna ya tsata zai shiga aljanna ya sake yin suke tsoro ko yana bibi ta masa wannan maganar a ƙarshe ke zuwa Abu Zarrin wala ala arki bi arki Abu Zarrin ko da Abu Zarrin ba ka so ya shiga aljanna saboda ka sai Abu Zarrin ke zuwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu zai mu ga mutane mana kawai shi kenan akwai Isra'ila a Isra'ila kawai ya zo na sai wanda Allah ya zuwa ai ba haka ne sharadin ba idan ya sake mu da mutum kuma ya faɗi wannan ya ke sallah ya ke abubuwan ku shi kenan sharadin shiga wasu kuma ya zo da mutum mai shiga a zuwa in sai ya faɗi la ilaha illallah to ba za ta hana shi wannan ibadu ba ko da haka to la ilaha illallah mutum mai girma cikin Allah mutum mai girma shi ne ke cewa wanda ainihin an faɗi sunan Allah su zo cikin raurawa wai kan su ne ma'ana mu'minai wala rage min tawakkulu da kuma abin da bai da su ba kawai ba alladheena yuqimuna as-salata ne dai wayannan da suke da sallah ya tuna da yabi hukukina ma'ana suke yin sallah su kawo da hakokin ta sannan mai malam da nawo min fiku suna cewa daga abin da muka rubuta su fida'atul lahi a wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a da haka wannan da duka suwar su ne ula'ika da mawsuquna bima zikira wayannan da aka tabbata da abin da aka bai ambata kuma mu'minu na hakan su ne mu'minai hakan da gaske suka bila shakkin babu hukunci saboda ko wayannan masu wannan tiba su ne mu'minai bila shakkin babu ainihin hukunci lahum darajatun suna da matsayoyi manazilun bil janna matsayi a cikin aljanna inda rabbi mawlun ubangijin su mafarin da gafara wa rizqun karim da arziki mai girma bil janna cikin aljanna saboda haka kowa ya gurgurin imaninsa ya gurgurin darajar da Allah zai bashi a cikin aljanna shi ne don daraja su a daraja mabambanta a tsakaninsu saboda shi mumin imani mataki mataki ne ke sa za ka zama mazala ta za ta cewa wallahi la yumin wallahi la yumin wallahi la yumin imanin da ba ba da imani ba shi da imani aka sai ya rasu sallallahu alaihi wasallam waye ne isman la ya amal jaru wa wa'ikum wanda mafarkinsa bai aminta da sharrinsa ba to da ka so ko da yana da hawan mumini ne ma'ana imanin sa bai zina ba ko la yu'minu ahadukum da akuna habba ilayhi min mali wa waladihi min nafsi wa mali wa dhi wa nas ajma'in cewa imanin da yanku bai zina wani zuban Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna ya kuna akan dukiyarsa akan kansa akan mahaifansa akan mutanen duniya gaba daya ya fi suna akan su nan da imanin samana ya tura sau da kashe imani mataki mataki ne shi na lakin zuwa da wanda ba za a tun inda ba ka wani wakilcin wani sun gari na
وإن فريقا من المسلمين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
نعم كما حصل ذكره كريم بينك بالحق وإن طريقا من المسلمين لكارهون الله سبحانه وتعالى يتبع كما حصل ذكره kamar yadda suka fitar da kai kamar yadda suka rufu kamar yadda ubangiji ke fitar da kai min bai suka daga gidanka ko da garin ka madina in hakki da gaskiya wa inda fariqan min al-mu'minina wasu ma daga cikin mu'minai la karihuna ba sa son wannan bidadin nan saboda hadin hal wannan halin ikra hadin laha yadda suke inda yadda ikra duka biya ikra kamar fitar kai lokacin da ba sa so وقد كان خير لهم ما بهذه الغير وذلك ايضا وذلك عن ابا سفيان wannan aya daga farkon wannan aya za ta fara magana akan ma'ana ya kuwa musamman da yakin badar da ya faru a shekara ta biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya suratul anfal wannan sura suratul anfal tana kama da suratul anfal shi yasa wasu ma daga cikin malamai na kura wasu kan sai wani gaban abu zai guda daya musamman da ba a yi wani su ainihin bismillah ba iska ainihin bismillah da yana farkon so su amfani saboda haka ba don komai ba saboda maganganun da suna kama sannan surori da kuma wanda suke bara a da kafurai da aikin ainihin kafurci ma'ana suna ainihin kuta daga aikin kafurai da aikin kafurci saboda haka maganganun na fara abin da shi ake maganar ma'ana yakin badar Allah kuma da rai ne kuma da wani da wani da ke fita kai da gidanka wasu mu'mine ba su a su ainihin ka fito su nan bidatu laka bil haqqi suna ainihin tarayya da kai akan gaskiya na wannan yakin ba da mata da yin rum ba bayyana gare su ka annama yusafu la ila al-mawt kamar dai an kora su ne zuwa ga mutuwa wurin zuwa suna kallo idan zuwa gare shi ya nan gurguru bi karatu da wani su wannan saboda a shekara ta biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka ya dawo Madina a cikin watan Ramadana a cikin watan Ramadana ran sha bakwai kenan ga watan Ramadana to kafin wannan rana sai zama da cewa labari ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zama da cewa mutanen Makka sun tada karuka na ainihin masu ajiye sha masu yayin kasuwanci maka tana ainihin kudancin madina shamu kuma tana arewacin madina da aka hanyoyin da za a bi daga maka kafin aje shamu sai an zo an wuce yankin madina sannan aje shamu da suka ji labarin haka da an kwashe musu duki an kwashe musu gidajen su a can maka kuma za Allah ta zaɓa ke zuwa su fita su tafi su abu su biyana gwamnan makka sarkin maka shi ne jagoran wannan hayan a sai a tare su a kwasa duk dukiyar da ainihi yake hannun su a alhalin ita wannan a jama'a da suka kawo kasuwancin dawon ba yaki su da fitowa ba makamai sai irin makamin matafi damar makami haka suka shi biyu a zamanin dahil akwai makamin matafi akwai makamin mai zuwa yaki sannan akwai rike makami irin na matafi akwai rike makami irin na mai zuwa yaki ma'ana makamin matafi bai wuce da ganshi da addansa ba in ya yi yawa ta ganshi da ainihin kwari da maza babu ainihin mashi babu ainihin sulke irin rigar kakan na arzikinsa babu kwalkwale da aka ba shirin yaki ba da kawai shirin kare kai zai yi wani abu da ba sannan ko mashi kuma zai rike zai tafiyan zai tafi da inin mashi yana kallon baya ne ainihin koran da tsohon mashin kuma yana kallon gaba da sun ga wannan an zama da biyu ne amma ya zuwa yaƙi yakan fito da shirin yaƙi ne to wannan karoka da suka fito sun fito ainihin tafiya kasuwanci ne da mutum arba'in ko talatin a wata ruwaya abu su fi hana shi ne zagora to manzan na zuwa kudin da aka samu labari aka ce a je a tare su kafin a je a shi sun mutu da suka wuce sun zana yake ba su da sun zo dawowa da aka da suka zo dawowa manzan na yajin su biyu su dinga binciken labarin abu biyana kafin ya iso irin da ya kamata a yi fada saboda haka suna bincikawa suna ba da yin cewa lallai a tsawo daga sha da wannan kayan kasuwanci da an da an yi wata yariya da aka tsawo manzana suna suna ya fito shi abu biyana shi ya samu labari sai ya canza hanyar da da bi sirrin dutse ne sai ya bi kasan dutse sai ya yi sai ya wuce da ya wuce sai ya aikawa mutanen su maka cewa lallai ba muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya taho sai ya ke mu sai ba ta ainihin dukiyar ku da ku fito ku zo kare ma'ana dukiyar ku da aka aika da maka suka yi gangami suka fito da ainihin mutane duk suka haɗa wani abu da ainihin mata suna kuskira suna zuga su suna cewa a zuwa yaƙi a kan yanar wasu suna zuwa da sahabbansa da aka suka fito shi kuma za ta suna sallam an fito ne don a farba su wa'annan yan kasuwa da aka fito wanda aka yi a ainihin mutum ɗari uku ne da goma sha uku mai da aka wani suka fito yaƙin wannan madadin da aka suna ganin tun yan kasuwar su arba'in ne ko za su iya fata wannan dukiyar sun kai sun kai ɗari uku sannan kuma ba su da yanzu makamai dukkan su kuma a kan suke biya mutum biyu da kuma suke zurfi da aka da suka zo su sai a labari ya canza sai aka zato ainihin akwai karauka akwai kuma runduna da suke fito daga maka sun taho za su yi yaki saboda aka shi ala kuma da rage zawo ya ne da kuma za mu yi da da'i ba dai ne an na halar za
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره
نعم قال الله تعالى يسوع عما تعمل في بإذن الله يجد الصائم الدين lokacin da Allah ya kira kwarka wani da ya karo ka guda biyu alheru a wani da biyu ko ainihin wannan a karo ka masu kasuwanci ko kuma ainihin wayan tambaya kan Allah ya muku alkawarin dole za ku zo zura kan daya amma ku zaba sai suka dinga ainihin cewa ai mun fi son a je a fitar da yan kasuwan nan kawai shi ne wata wasuna inda da abin Allah na kuma da wasuna sai kuka so an na gaira za ki shaukaci wanda ba su tsananin nan ba su mukaman nan da kun da kun da zama su ne za ku yi yaƙi da su ku ba ta kayan su duk inda aka da ya saboda ya karanci yawan su wadda da ya da kuma tsarin jinsu bishi lafin da jiri wanda su wayan nan mayaka ne saboda haka daukalin da shawar cewa zo ku yaƙi yan kasuwan nan saboda haka Allah ya mutu na kone Allah ya kuma za lallai a cikin mafarki ya mafarki Allah ya kuma za dole Allah zai ba shi nasara kan jama'an nan guda biyu saboda haka wanne za ku je ku tinkara suka da sun fita yan kasuwa kafin a zo kan yan kasuwa ku zirga da sun sai ka kuma yi ne rundunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo yana zagawa aka yi har wani gari da ake sai masa badar daman badar da sunan wani gari ne a tsakanin makka da madina da aka zo wannan garin badar din sai ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kamfe wata barza inda da kuma a nan a da aka tsaya a wurin akwai wani masanin yaki a cikin rundunar sai kin cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan sai wanda ka sai mu tsaya a nan kan wayi ne Allah ya baka yace mu tsaya a nan ko kuma dabaran yaki ne da ya yi manzara ya ce a babu wani wuri a kan wannan abu sai mutu inda babu a yi ba wurin zuwa ba ne a ka'ida idan za ku yaki da mutane ku tsara tsakanin su da ruwa yanzu tare rijiyoyin bada su suna nan gaban mu abin da za mu yi mu zai mu mutu rijiyoyin sai zama rijiyoyin suna bayan mu muna tsakanin mu kawai da makiya ne idan muka yaki muka yaki mun bukaci ruwa za a juya a je a sha ruwa a sake dawowa su kuma yan kishuwa ta kama su za su rasa ainihin yadda za su yi saboda mun tsara tsakanin su da ruwa mun zala kuma za a san da wuri aka san da wuri aka zai wannan wuri sai kuma zala ki so ai ai gashi nan ma Allah ya nuna mini a nan za a kashe Abu Dhabi Allah ya nuna mini a nan za a kashe Usman Allah ya nuna mini anan da aka shafa ne Allah ya tsira manzo Allah ya lissafa sama da mutum talatin yace a wannan wuri Allah ya za ka shafa za ka shafa ne kuma hakan ta faru bayan an gama yakin a daidai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haka daga ainihin kashi su saboda haka wannan shi na wanda ya faru ma'ana kun gamuwan su da makiya kenan saboda haka da suka haɗu sai ainihin wasu ainihin suka tsorata saboda kuna ganin su ainihin da kaɗan ne Allah zai nuna musu ‘yan kaɗan ne da aka mazo so zan su ainihin da yawa saboda haka Allah ya fi shiru na muku ainihin bishara kamar yadda zai gaya mana a nan zai da ya faɗi a wasu ayoyi wa ita da nau'in bin halika su kuma wani da kayan da kitab Allah wa sallam alayhi idan ma ba'i wa dalibin kuma an tashara wallahu waliyuna wa Allah ya bada tawakkal mu'minin saboda haka Allah kuma ta rage cewa kasar lokacin da ka baro gidanka da ainihin mummune kana ajiyar su a wurin yaki kana cewa ku yi tsawo a nan ku yi tsawo a nan domin an rawaito cewa a yakin badar a nan ne farkon yakin da manzana suna su ne fara suka ainihin mayaka su yi tsawo tsawo amma da kawai an zo ba mu kuwa ake yi ana ta ainihin da kuwa saboda haka manzo Allah sai da tsawo tsawo za a yi saboda haka wannan tsawon suna fuskantar magiya wannan tsawon bayan kuma suna harba kibiya saboda haka to shi ne ainihin na farko da aka fara samu da aka sa wannan son kudin sai ga abu da kansa suka ce to abin da suke so a yi ainihin fito na fito tukuna da aka sai suka fito da manya-manyan ƙuraishawa daga maka sai suka ce to yanzu muna so a zo a tafi da wa'annan tukuna a wurin sai mutanen alzaru mutanen madina ne suka fito da suka fito sai mutanen maka suka ce a mu ba mutanen madina suke so su fito ba kudin dai da ba ku sai mana da garin mu musamman ma yan uwanka muhammadu sallallahu alaihi wasallam jinin ka kure ya su suke so suke so su fito mu kana suna maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ali ibn abi talib ali ibn abi talib sai ina hamza sai hamza ya fito saboda haka sai sai kira wani daga cikin qurayshawa sai fito su wayan su ma su saboda haka sai na ali a take kashe wannan musulmi makarin a take shi ma hamza ya kashe nasa shi wancan shi kuma suka yi sinadina da shi saboda haka sai na yau da ke ba su da abokin karawa ya sada zo har wannan na yi neman da ke karawa da wannan daya sai abokin karawa na su saboda haka tun daga nan cikin su ya fara doron ruwa su ainihin kafiran maka ita ya ko kuma shi yaƙi badar yaƙi ne wanda babu yaƙin da aka yi shi ɗan ƙaramin yaƙi amma kuma ya samu ainihin nasara da tarihi domin gaba ɗayansa a cikin awowi aka yi shi ba kwana ana yin sa ba saboda ma'ana mala'iku sun zo wannan yaki ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake tsamu kada ku zo kada ku zo raka saboda kamar yadda zai gaya ma'ana ayan da ya bincike kun a ainihin bi salatu alabi kuma wannan ayan da yake zuwa bi salatu alabi min al mala'ikati min duri bala in tasbiru wa taqu ya shi min qawli hada yusbihu rabbukum bi kamati alabi min al mala'ikati min dawmin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku yi hakuri ainihin ya kawo ku dauki na mala'iku duk saboda ainihin bishara saboda haka ana cikin haka Allah zuwan zala ke cewa in ma kun yi hakuri akan haka zai kara muku bishara su ce ala su yi da mala'ikati mala'iku dubu biyar musawwami na masu alama saboda haka sahabbai kuma sun ga nan a ainihin mala'ikun a bayan yaki ne domin har wani sun sahabbai suka ce in ka ga ainihin mutum akan doki da amawajinsa ya ainihin zagayo ta gaba su mala'ika ne su saboda suna sakin dan guntun abawa da shi dan abun da ake fitowa a bayan rawani su za bai suna sakin sa bayan ne amma su malaiku ya suka ne suke bai dawo har ta gaba nan ya kwanta saboda haka da haka suke gane malaika sahabi zai zo kafin ya tsara kan kafuri sai ga kan ainihin ya fadi ma'ana tabbin malaika ya riga su saurin sa saboda duk da aka zo yaki din da aka ga ainihin mutum sama da dubu da makamai manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ba su fito da wannan shirin ba Allah kuma ya masa alƙawari sallallahu sai ya dinga addu'a yana cewa ya Allah wannan zama in ka bari a kashe ta to ba za a sake wannan Allah bayan kasa ba saboda gaba ɗayan mu da muka bi dokon mu da farkon mu saboda ainihin manzo Allah sallallahu alaihi ya san al'amarin Allah duk da ya gani haka amma dai yana son tsoron kada Allah ya canza al'amarin sa don Allah ya yi canza al'amarin sa cikin dare da ya faru lokaci da ya saboda haka sai na wakari zo yana son ainihin a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dinsa yana faduwa a mayafinsa yana biyar masana cewa rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin Allah ya waka alƙawari ba zai ta mata kai ma kai hakuri saboda haka wannan shi yasa Allah ya mutu na bishara da wannan mala'iku suka zo suka sai a zuwa nan yaki din nan kuma duk wannan majan gafuran sai da ainihin aka kashe su saboda haka a aka kuma kama mutum saba'in daga cikin su majan gafuran makanan an kai saba'in an kama saba'in sannan kuma an yi ganima mai yawa a cikin wannan karuka da ainihin aka kashe din to wannan ita ce farko da ainihin nasarar musulunci ta fara yaduwa a zirin arab gaba ɗaya da aikin larabawa larabawan ƙauyuka suka ji labarin cewa ga sarkin makka ya zo fada ga manya-manya yin su abuja ne an kashe su ga meme su an kashe su saboda haka suka fara gaurata saboda mutanen madina damar su sun kware a wajen yaki amma mutanen makka su ba su kware a yaki sosai ba saboda su ahalu amnin ne su mutanen makka akwai aminci a maka ana riga da ya saukar da aminci yakin ba shi da yawa sannan sun riga da maka ya zama da cewa girma su ake yi ko a wani gari ba a nan su a girma saboda su a rin harami ne amma su mutanen madina su iya yayi shi ya sa ma da aka zo din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo da ran wannan yan kasuwa abu ya san da ya koma ga yaki sai ke cewa me shawara kuma ni shawara sai na kallon mutanen madina kowa ya tsaya shi mutanen majalis suka sai an suka sa suna wani muka ke nufi ne sai su yi kula ke nufi sai suka sai ai tun da muka yi baya da kai akan za mu kare ka da kai da iyalanka da komai da komai to wallahi ko za mu maka irin na mutanen annabi Musa da suka sai masa izraban da rabbuka faqatila inna hauna qa'idun mu za mu ga maka haka ba mu da za mu yi sai maka izraban da rabbuka faqatila inna ma kuma mu kafi nuna ku tafi da kai da ubangijin ka yaki kuma muna tare da kai zamu yaki da aka suka ta ba mu juya ba da aka aka ta aka wannan yaki aka ci nasara aka ainihin dawo daga yiwa ko da aka ta wani da ake tuma ta ake tuma ta wala yakin badar a shekara ta biyu na hijira aka yi shi ma'ana badar kenan shekara dubu da biyu da arba'in da biyu kenan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa to a wayannan وإذ يدكم الله عيد الطائفتين أنها لكم ألا أمك أقول الدعاء وأن تأكل وتودون عما كنتم أن غير ذات شفت تقول لكم وأن بعد الأمن إذا وإطلاق الإنكار ويريد الله ألا ينعظم أن يحق الحق يتربت الرسيا ما لا كم ساعة يظهر الإسلام لبين المسلمين ويقطع دابر الكافرين ينجكم بايا ما لا أن يكافرين سولا كذاك والنياجي أو قرصة kafin suka koma sai ku kuma shi dan kuma su za ki jira inna mu yadda kuma albadar a sake haduwa ma'ana a badar din a zo ainihin a sake karo daga baya za su sake shiri saboda haka sai aka dawo madina da ciwo da sauransu sai aka ce kuma ga lokacin na kawai a koma a ji an yaki yayi manzo Allah su zama sai a tashi a fito ya kawo su kamar cikin da sanyi sai shirya ya fito cikin sa wallahi da yakin nan kola shi kadai ne a ranar sahabbai suka tabo kowa da ciwo a jikinsa to irin wannan shine a Allah subhanahu wa ta'ala magana akan wasu ayatin cewa yastabshiruna bi ni'mati min Allah wa qadru anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin alladhina istajabu lillahi wa rasulihi ba'da ma asabahum nakar lilladhina ahsanu minhum wa taqaw bi alim alladhina qalu lahum nas inna nasa qad jamu lakum farshuhum wa zadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتصوا سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم Allah subhanahu ta'ala ke cewa da aka sai musu aka ce komawa a kara da aka sai ga jiyo sun fito gaba ɗayan su kansu da barbaɗan su aka sake komawa to kafin a tafin sai irin auliya mu shedani suka dinga yaɗa ainihin kururuwa a suna gaya wa mu'minai ai inda ma za ta kuma sha da zuwa za ta gafu mu gafu ne mutum mu'mini suna sai musu ai inda na ta kaddama kula kun fakshan mu karku yadda ku fita ba a badar din nan kafirai sun taru kun tsoro ba wancan karo ma dan ba shirya bane sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai sabon suka ce ba za a ba da mu imana wala abun ya kara musu imani suka fita aka je za mu ashe kafirai sun tsoro wa su ba saboda haka sai ka sun su zuwa wurin shi na da ke zuwa man qalabu bi ni'mati min Allah wa qadrin lam yamtasu zu wa tabu ridwan Allah suka yi da tsayoran su suka sake dawowa garin ainihin madina babu ainihin abin da ya faru na wai tsadadar ko tsadadar kebire da yi kalhafa allah zuwan tsara da ya yi haka don yi tabbatar da gaskiya mai fitar da ya kuma ainihin kata abin da ya shafi wannan da kafirci walau kare al muslimu na ko da mushrikai ba sa san zalika wannan saboda haka daman shi abin da ya shafi imani ko abin da ya shafi kuma mai daga sani ba a samun za sai an sanya wata yar girgiza da ya yi sallahu da kabisa bin tsayibi ko ya tsara da kabisa ba a ruwa da ba'adin ko kuma wajen bi an koyi tsara wuce ta hannan saboda haka Allah kuma da rage cewa in aka tashi sai an yi dankare da rairaya to irin wannan yakin badar Allah ya nufi dankare da rairaya ne a gane waye mumini na gaskiya waye mumini da ainihin ba na gaskiya ba shi yasa Allah ya kawo shi a irin wannan shi da zai yi kan haka wai fitar da zadira da kuma yin ba ta banna walau kada musulmuna ko da musulmin nan ba ba
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتشين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم
نعم يستغيثون ربكم فاستجاب لكم وعلم منكم بألف من الملائكة المرسلين بل إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من دورهم مرتفين وما جعله الله إلا بشرى وزرين به قلوبكم ونصر إلا من إذن الله إن الله عزيز حكيم على سبحان ذلك يسوع يستغيثون ربكم kusa lokacin da kuke neman taimakon ubangijin ku da tsuguna min mul'auna kuna neman alƙawarsa taimakon bin nasu da neman taimako da ya ne akan wayan nan kafirin ma'ana wannan aya tana nuni zuwa ga addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi din nan Allah ka taimake mu Allah ka ba mu nasara akan wayan nan kafirin shi Allah ke zuwa in kusan ge suna rabbaku lokacin da kuke neman taimakon ubangijin ku saboda haka kamar yadda muka faɗi dai ita magana idan ana yin ta da mai hankali to an gunta saboda haka in kusan ge suna rabbaku din nan ma'ana iya nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ake neman taimako a wurinsa in tattare kula a rabban lokacin da ke neman taimako a wurin ubangiji amma kuma bai hana cewa a wasu matakai din kuma a nemi taimako a wurin wani wanda ba ubangiji ba amma saboda an san ubangiji ya yi shi ne saboda haka shi ma bai sai komai ba domin abubuwa da yawa sun faru a wurin sahabbai amma sai da sahabi ya kawo abun a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tafi tare kawai yace Allah shi ne kaza ba misali irin Abu Huraira lokacin da bai rike ainihin hadda na hadisai ya samu manzo Allah yake zuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainihin ba na rike hadisai da haka ina neman kabila addu'a saboda haka yake zuwa to a amma yadda aka faɗi a ruwayan sai yake ka shimfiɗa mayafinka sai shimfiɗa mayafinsa sai manzo Allah ya yi wata kamfata haka ya sa ya sa kamfata ya sa sai kan fata ya sa sai sai ka kulle ka manna jikin ka sai kulle manna jikin sa daga nan bai saki manna jikin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ya zo a cikin zikin zinari to me yasa bai sai kai direct Allah ka bin kaza ba sai biyo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka idan ka dauki ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم داود واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما Allah subhanahu da ta'ala ke cewa da za su ko maka wala annahu yasalamu an kutum da ne su wayannan mutane lokacin da suka zalunci kan kayukan su fastaghfiru ja'uka zo maka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai ba su bi da cikin kofar Allah ba a ja'uka zo maka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastaghfiru la bayan sun yi sifari a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce wastaghfiru lahum rasul sannan manzo Allah ya nema musu gafara to da sun haka da wadalullah da wabar rajima da su samu Allah mai karɓar tuba ne mai musu ainihin rahama ne kudu bai yi wannan ayoyi Allah ya ce ka yi istighfari amma ya ce ka zai manzo Allah ya baka istighfari kuma da ka shekara ta da yau ba ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka daman da mai da muhammadi har abada suna alƙur'ani sukan zo su ne da harshe ainihin guda biyu kuma ko a wata magana ne sukan zo da harshe ainihin guda biyu saboda haka shi wanda yake neman gaskiya dukkan su guda biyu zai tafi da su wanda kuma yake neman wani abu daban zai tafi da bangaren guda daya ko ya tafi da bangaren kasa ko ya tafi da ainihin bangaren sama da haka duk wanda ya ce manzo Allah shi ne mai yin komai manzo Allah ya roki matsayin rubiya ya bashi to shi kuma ya roki bangaren da yake yana wanda kuma ya dauka ya ce manzo Allah ba komai bane Allah shi ne komai manzo Allah sai an rushe manzo matsayin manzo Allah sannan a tabbatar da Allah to shi bayan ya yi kuskure a gane cewa kowace magana akwai inda ake daukar ta da haka idan ma ka ce manzo Allah ya maka addu'a ai Allah ne ya yi da shi da haka ba da fakar ba zai wa Allah ba amma Allah ya gane ya bashi ko da haka to irin wannan kenan fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul saboda haka suna neman gasa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma idan ka zo ka yin abin da ya shafi ruwa wani balarabe ya za ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutane sun halaka dabbobin su sun halaka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka roka mana Allah ya ba mu ruwa dan me za a ce manzo Allah sai shi gare zai roka sai roka mutane Allah ne ba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ba yake cewa عينهم وإذا أسألك عبادي أني فإني كريم أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله سبحانه وتعالى ne bai faɗa cikin cewa duk lokacin da bayina suka rayu suka roƙe ni saboda haka ni ina kusa da su zan amsa musu bukatun su saboda haka me zai hana kowa kawai idan matsala ta faru zai tashi sai Allah kawai yin kaza ba sai ya zo gurin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma sai aka zo aka sai a ruwaito an zo gaban sa da aka ba ta tsara su zasu da wurin da gudu suna neman halaka mutane na neman halaka ka roƙa mana Allah ya ba mu ruwa ashe an yi istigasa kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa da aka faɗi aka manzo Allah bai ce a ni ku dai nake da yi duk a wurin Allah ba domin mu bayan Allah ne dukkan mu ni ma ba ni da wani istigasa da zan muku ba ni da fifiko da ku da aka ku da ku ruji Allah a Allah sai da sai da tunzai mu sai dai roƙon Allah kuma sai Allah ya kawo ruwan kafin ya gama da kuma Allah subhanahu wa ta'ala kawo ruwa saboda haka duka irin wannan abubuwan suna mana ishara ne zuwa ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mutum ne mai daraja kuma magana idan za a faɗi game da shi tabbata da an yi sulh adabi to ma'ana hukunci abun sunna ne a gurin malamin ahlus sunna wanda a duk wanda ya sulh adabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka usulubi kuma shi ke nuna ainihin sulh adabi sulh maganar ka idan ka zero mutanen da kake zai sai ka zo ka biyo da wani shi ma ka dan fara da shi a zuke shi ma kamar ka zage shi amma inda ka je ruwan mutane suke girmamawa ke kan canzawa sai ka kawo ka zo na shi a zuke sai a ce dole zai wannan ba niyan zagin da nake ba amma sai da ka kira sunan shi a rai wayanda ka zage su ka sai baka bukatan wannan din su sai kuma ka zo ka kawo manzo Allah a cikin su sallallahu alaihi wasallam to hankali ya zo na mun da ba ka rubin zagin da ne amma da ka ce in sai ne ba zai taimake ni ba addu'a ba zai taimake ni ba sai ka zaka hawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka to lalle ka jero wanda kake so ne saboda ka ji ka biyo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka jero wanda kake zaki sai ka biyo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ka ka zaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi kada abin da yake faruwa saboda ka shi zai faɗi magana amma alhamdulillah na fara ganin wasu masu hankali daga cikin su sun dan fara magana daman wannan abu shi ne bidamun misali a baya da ko aka yi magana wani wanda aka sai ya taba zanabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya taba ne ma a bisa zahirci domin ni tsirin za su na a majalisar muke a nan zafi zafi na faɗi wannan magana wanda ya wancan magana ni har abada ban kaddara cewa ya yi da niyyar zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya yi suna da ni ya yi kuskure magana tsadawo zaki bai ankara ba me yasa ya haka yana so ya zaki sahabbai ne domin mutumin shi'a ce ya ɗauka cikin zuciyarsa saboda da kansa ma ya rubu ya fito ya faɗa ya ce shi'a ta ji a akan ahlu sunna a yi amma cewa shi'a ya rubu a cikin zuciyarsa bai bayyana ta ba sharuɗan shi'a kuma zagin sahabbai musamman wayan zan kula bawan harba ɗin nan to a garin neman zagin su ne an yi ankara ya shiga ya waki a cikin manzo Allah sallallahu alaihi ankara ba wani shi ne gaskiya abin da yake faruwa saboda haka amma suna ya kuskure dole aladar da shi saboda bai biyo hanyar magabata da suka shuɗe ba saboda haka to shi kuma wannan ya ji to ma da niyyar zagin manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam saboda haka dan kuna da fahimta guda daya abin da ya kamata ku yi ku ne gaskiya saboda mun riga da mun san kudin ma ala ba shi da kuke da shi ba fitowa ake yana zagin ba irin abin da baya faɗa amma kawai idan dai kuna da fahimta irin sirrin tasa kuna da fahimta makamantar tasa ya yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala kullum muna karantawa ولا تمنوا شراركم على الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى saboda haka wannan ya nuna cewa su ba ya zuwa da adalci su idan na su ya fito ya laifi suka fito su yi magana su sai wani kuskure ya yi wani kaza ƙarya yake yi amma ku mu taɓa ganin wani mutum ɗaya daga cikin ku ya yi kuskure ko fito kun ya kuskure ba shin ana iya cin su ma ya kuskure saboda haka wannan ba haka gaskiya take ba idan yan hakika suka fito suna shan giya sun sai halal ne in sun fito muka fito mu sai kariya suke yi muna fitowa duk malamu suna fitowa su fada wayannan kariya suke yi ba dalika suke yi ba muna faɗi yin wannan magana amma kuma ba yau ku fitowa ku fada to amma kamar yadda fari alhamdulillah na ko sun fara fitowa suna fada saboda haka magana da ya fada kuma muna fada lalle an ga shi ake neman taimako duk wanda ne mutum ba gurin manzo Allah kamar ya nima a gurin Allah ne saboda haka Allah shi ne komai da komai ba shi rota manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya yi su na tafi saboda ka fito ka kudin da magana kawai za a gani mutane ko za ka zo Allah ya kiyaye in sun zaki suna rafaku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lokacin da kuke neman taimakon ubangijin ku fa su za ba da ku sai Allah ya amsa muku anna an an yi mu mutuku Allah ya ce lalle zan muku kayan da kuma da jiwu bi alfin min al mala'ikati da mala'iku guda ainihin dubu daya murtafi da masu bibiyan juna mutabi'ina yanzu ba ku ba'dan sashen su yana bin bayan sashi wa ada kun biha awwalan da farko dubu da aka musu alƙawari sun masa salatu ta alafi sun zama mutum dubu uku la mala'iku dubu uku kamar ayin da muka zada sun ma karfatar sannan da dawo mala'iku dubu biyar kamar fi ali imrana kamar yadda yake a cikin su ali imrana shine mala'iku kullu a malamai kullum suke magana suke cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala mutum ne mai ainihin kamar yadda yake zuwa kasa ba alalar cewa a wata mutum ne mai rahama mai tausayi mai hikima a cikin abubuwansa da yawa wanda dan adam shi wani lokacin ba zai gane hikimar Allah ba sai ta kawai yi imani aka ce mala'iku ne Allah ya saukar wa za a yi yaki kafiran nan dubu ɗaya ne da wani abu a wata waya dubu da ɗari uku ne suka fito yakin bada su kafiran saboda haka ga mummunai sun fito mutum ɗari uku da wani abu sai Allah ya kawo mala'iku kuma mutum dubu biyar a zo a yaƙi mutum dubu ɗaya da ainihin ɗari uku maximum ɗin su kenan dubu da ɗari uku a zo a yaƙi su amma mala'iku har dubu kenan amma kuma a wannan yaƙin mutum saba'in kare aka kashe a cikin kafiran mutum saba'in aka kama sauran nawa sauran ɗaruruka nawa saba'in ka saba'in kan ba ɗari da arba'in ba sauran dubu ɗaya da wani abu sun kudu sun koma maka to abinda malamai suke shara a nan shi ne shi Allah subhanahu wa ta'ala wato iya da hikima a cikin al'amuransa wato yadda mutum adam misalinsa ainihin kamar yara ne kamar su yi fada idan yara guda biyu suka yi fada ko makamantan suka zo gurin babba suna shi wanda ya kawo karan nan yana kuka shi abin da yake so a daki a kama wannan aita dukansa kawai saboda ka an biya masa bukatarsa tun haka muke so kawai in mutum ya taba jini kawai a halka shi a kama shi a kada shi a halaka shi to shi kuma Allah subhanahu wataala ba haka ne yake masa ba a a cikin wannan gafara da su gudu mutum nawa daga basu kan zulunta irin shi kansa a basu biyana da ya jagoranci wannan wannan yakin wannan rundunar daga bayan musulunta ya zama sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu muke ta wannan wannan din mala'ika ɗaya in yayi tsawa dukkan su ba mai sauran amma sai Allah ya ce wani saboda in dan nemar muku da zuciyarku bari kawo muku an kawo muku mala'iku dubu biyar da ya fi yaki kawai su da kwaye da su amma kan kuma tsara abin da ke yi a cikin su ya sa akwai musulmai to shi yasa raba da abin da ake so kai mu'amala da wanda ba musulmi ba ma kai mu'amala da yake kyautawa abin da yasa ai baka sani ba gobe zai dawo musulmi da haka duk dan adam da kake kai girmama shi kana ga masa mummunan magana kar ka wulakanta shi domin wayanda suka zama musulmi su ma da tan kafirai ne Allah ya ba su ainihin nimar imanin suka da suka mutunta su ma wai nan din baka san me zai faru ko ba saboda haka to dukkan halittu na Allah ne subhanahu wata'ala shi ke zuya kayan sa abin da yake so yasa shi yake cewa fa inna zal khalqa ibadullahi fala tadhur aki ibadullahi duk wayannan halitta da kake ganin gaba ɗaya su bayan Allah ne karka yadda ka tuna da ainihin bayan Allah walar sabla man ya zuru abdaka wa in a safa ta giyar da rabbaka saboda kai ma a sai yau kana da bawa mai maka wani aiki gidan ba za ka so wani zo ya cutar da shi ba saboda haka in ya zo ya tuno da ciwo aikin da yake maka ma wata ba zai yi maka ba wa ina sa ko da da shi kuma ya ci wannan bawan naka na ga tsoron ubangiji na ka bawan Allah ko da wani abu ya mummuna to kar ka ce za ka zalunce shi saboda haka wani ya daga cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala amma in ba haka ba Allah ya koma da dubu dubu daya ai ta ba mai zaura a cikin wannan kafirin makalin nan ya rashin yin alaƙa da murtafi saboda haka yake cewa ma ja'ala Allah Allah bai sanya wannan alimla da karin mala'ikun ba illa bushra sai da muku bishara ku ainihin mu'minai wa zirbayin da bihi qulubukum kuma dan zukatanku sannu wa man nasru nasara bai zama ko ba إلا من عند الله إذا قلت الله سبحانه وتعالى إن الله الذي الله سبحانه وتعالى عزيز مبوعين حكيم وليد saboda haka a wannan ya daga cikin nasarar Allah bayan Allah ya aiko mala'ikun kuma a wannan yakin a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗebi ainihin kuwa ka yi ziba a cikin wayannan kafiran saboda haka manzo Allah ya ɗebi kuwa ya ziba sai ainihin kokon ya dinga shiga idanuwansu suna faduwa ana tsarewa a da mutuwa Allah kuma da rake cewa wa ma ramaita idza rabai walakin Allah arama ya Muhammadu suna zagan ba kai kai sifa ba lokacin da kai sifa Allah ne da kansa ala yayin sifa saboda haka wannan ma'ana musa da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam du'a wannan yake fadar kai akai wannan abu saboda haka inna Allah azizun Allah ruwayi ne hakimu ala gwani ne shi ko yakin badar ya ba da wata daraja mai girma a wurin sahabbai saboda sahabbai suna da dabaka dabaka ma'ana dabaka shine kama a ce mate mate misali yanzu kamar a makaranta akan iya ya dalibai amma akwai mate daban-daban wanda suwa da category din su kaza wannan kaza wannan kaza saboda haka sahabbai su ma da sukan tunan haka suke har a wurin Allah subhanahu wataala ba matsayin su da ya bane saboda Allah ya yi magana akan cewa muhajiruna ma'ana suna da matsayi musamman wanda suke mu'ajira ta abu aiwatu makkata kamar yadda yake cewa la hijira ta ba adal mati babu hijira bayan an yi wata makkata sai dai ainihin jihadin ko ya wuce yesu saboda haka to wanda ya hijira kafin aiwatu makkata da na cikin safai ya su sahabin da ya hijira kuma madina bayan an yi wata makkata to haka duk sahabin da shi kuma ya je yakin badar to shi wannan yakin badar da ya je nan ya fi dukkan wani sahabin da bai zai yakin badar ba saboda yakin badar an zarraba imanin sahabbai a wannan yaki din nan saboda haka abu ne wanda aka yi shafin mamaki to duk sahabin da ya zai ainihin badar ko a cikin sahabban manzo Allah daga baya da an zo da nuna cewa matsayin su daban ne ko ya taɓa wani kai ya za ka fasawa na da roba da ribin ba ma'ana ya sai badar ba saboda haka to su ne ma'ana mataki na farko wajen tabbatar da addinin musulunci saboda haka badar ta ba su matsayi na musamman ba na cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka bayan wannan sai wanda suka je hudu shi ma duk wanda ya je hudu da bakar daban ne saboda haka cikin sahabban wanda ya je hudu ya ji wanda shi ma bai samu zuwa hudu ba saboda wahalar da aka sha a hudu saboda haka cikin sahabban wanda shi kuma dukkan wa'annan ya kuwan ya samu ainihin ya je su saboda haka to da baka ta badar ita ce da baka ta farko ita ka tsira kura ka tsira kura ba'u rajidina saboda haka tunda ashadun bashir da bil janna to ma'ana sai wanda suka zama ahal badr sannan akwai wanda suka masu bai asir ruwani su kuma suke ne da wa'annan saboda ga inna Allah lalle ana kuma zara da yake Allah azizun gwani ne hakimun gwani ne a cikin duka abin da yake zarawa ba wanda ya san abin da Allah subhanahu wa yake zarawa sai shi alhamdulillah Thank you. sai a bakwai karatu na muna yanzu ya shiga
Alhamdulillah, malam saya tak akan kira yang tak boleh bila ada insight. muna da tambayoyi da zai dama muna da samun abin da ya sauka tambaya ta farko ita assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwan lafiya malam shi ne da ya zarkarwa wannan shi ne na zuwa kan cewa yayin da nake nema na abu da yake wajen sake komawa neman ta saboda mun samu wani sabani amma daga baya sai kuma muka je cuta na koma yaya idan mun yi aure mun san kawai da yayin da zuwa to
a shi abin da ya shafi wannan rantsuwa ta sa ya yi ta akan nema ne bai yi ta akan aure ba da haka shi ne akan nema ne ya yi ta na ka idan ya koma idan ya koma ne wannan kafara ne zai yi na wannan rantsuwa ta sa zai kafara ma'ana azumi guda uku kamar yadda aka sani amma da ya kawo cikin maganar aure haramci inda wannan za a haramta gare ni ko da na aure ta haramun da aure ka wanda su a wasu kai magana kan cewa za a haramta kullum ma na ka duk lokacin da ya aure ta ana kuma daura aure ta ana kuma daura aure ta shi ya kawo ya aure yau ba masu da magana ne ma ne wannan ma'ana mai shafi
sai tambaya ta yau kan assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya kare ni ne da albarka shi malam tambaya ta ita ce kai bayani a karatun baya cewa yana abin da ake ce mutum yana azumi ko goma da uku azumin shi ya kai shin mai yin azwaki ba ya azumin da yake idan ya haɗe ya gurgurdan azwaki sannan ma biyu ne wanka a koki shi ma ya zafi azumin nan.
to a masu yin masu waki suna ba ta suna ce ba suna yi suna shukarwa da aka duk wanda ya haɗe kuma ya ce da kuma ne masu kiya duk abin da bai zama da da wuri ba inda zama kuma hanya mutum yana sana'a hanya ta shiga ya haɗe irin masu auna gari kuma a faɗa a cikin mawai duk irin wannan abubuwan su bai kare ba amma duk wani abin da ya shiga cikin cikin mutum kawai na hanyoyi ba tare da ainihin wani da wuri ya zama ko da haka ta faru ba amin tsari ya kai za ka tsaya tsari
ba ta gaba yadda ya fata mala da kawo lafiya Allah ta haka na ne kuma a yi yadda Allah kara ma da lafiya da kuma ne nan fara yadda mala tambaya ta hana ita ce na je sallah sai na samu liman ya yi rufi na shiga cikin masallaci sai ma na yi kambara bayan na yi kambara na tsufiya na yi rufi amma kafin na karanta ma'anar biyar a cikin wani hamdi liman ya yi rufi ya yi matsayin wannan wannan raka'a
barka da dare daman yawon tsiru allah musu wajen ya su kai tarayya da shakkunan gudun ko bai kama da kuma ba ai da mun dukkan magana kan su shi ma mu ba dora abu da ya kara kuma ba musu saboda haka in dai aka samu allah musu ba karo su ne ba su ya samu daga za mu zaki cewa akwai abin da ake cewa karo kai ka zama rukuni shi ko ya dagowa wannan ainihin kai wa yake ce ba wannan ba ka samu daga makonin ya kuma da tarayya a wajen da sun biya shi ke da samu daga
wannan ya ce na yi rantsuwa ne a kan cewa ba zan yi wani abu ba sai kuma wani ya ce dan girma Allah ba ta yi rantsuwa ne a kan cewa zan yi wani abu sai wani ya ce ba dan girma Allah kai wannan ya kuma yi rantsuwa a kan cewa ba zan yi a zan yi idan har ke yin ba yaya
to abin da ake so kuma da ainihin akwai shi da su yi ran da zai aikata alkhairi ba to ya ainihin yi ka fara aikata alkhairi ya ka fara aikata alkhairi kada wani zan wanda zama ta hana shi aikata alkhairi
wani ya ce assalamu alaikum fatan malam ya sha ruwa lafiya a tambaya ta ce na samu abu ma ne na ɗalibi kuma yana asibitin kuma ya ce sai baka zan je shi ne da masa ruwa ko ko zan yi bari sai an da da da dawo gida da kuwa da za ka yi wani rasuwa azumin za a yi su da ne ba wani ya ce assalamu alaikum fatan malam ya sha ruwa lafiya ce malam dan Allah a taimaka min abin bayani hakikalin abin da ya kamata a yi wa yaro sai kuma idan mawancin abokai ba na farko yadda ake yi wa yaro zuwa na biyu kwanakin rashin suna da yadda ya tabbata a sunna na uku kuma matsayin abokanka na biyu wanda to a yanzu rusewa ya wa akwai yadda ake yi wa yaro zuwa to ya sake mutuwa dai sai ya mai kwana uku ana so a zuwa karan karanta masa ma'ana kiran sallah sunan sa na dama karanta masa ikama sunan sa na hagu sannan a kira masa sunan sa da ake so a gaya masa a kullum na sa yabi misali na kira ka da suna aliyu ko makamantar wannan a kira shi da sunan sa a hannun kullum in son samu ne akwai dabino a ɗan tauna shi kaɗan a ɗan sa a baki yaro ɗan gani haka a ɗan tauna a sa a baki ainihin ciwon na yaro wannan shi ne kada ake ce masa ainihin gudunma saboda ya zama da cewa ya fara jinkirin sallah da ainihin gama saboda haka wannan ya daga cikin abin da zai sa yaro ya tashi da ainihin kimanin a sannan suna kuma rakafai wata ne ake yi zai ya ake shirin litinin idan shi da zaku shi kira ta kwana bakwai za a yi wata ma'ana suna a sannan kuma hakika da ainihin suna dukkan su ainihin suna da hakika da irin su zaiya dukkan suna da zai sun su wani wasu ne saboda haka hakika kuma suna da ana yankawa a ranar bakwai biyu da wata saboda haka ana yankawa idan an yanka to shi wannan yaro ko akuya ko ainihin rasu ko na yanzu ne ko mace da duk abin da aka yanka ne ne ga ala ya fi da ne na su ne ba ko in mace da kuma ainihin cikiya wani al'ada ne wani sun su ne kama yin su da za a yi ba in mace da za a yanka masa ba wani su za a yanka masa cikiya ko mai ne ma zai a yanka amma in ba su ne da ya kawo wani ya shiga yin su da ba ka ake a yi wani lokacin ala ya zai kasa shi a cikin mutane ka ba abin da za a kai wa ala sai kamar daga wani shi ya yi albada sai kuma shi da motar haya kuma aka yi rashin sa'a kada shi da wani mafi daya amma ba bai yi komai a ransa ba ya ba zai albada da ta abin da suna nan idan ma yi an riga da an faɗi kan su ya yi niyya kuma ya samu sun daɗi na zai amurka da kai wa illa ke fi ha kuma wala ke fi ha a ra'ayi ba a yi ta bai fi ba kuma bai samu ba ba ta wala ba ta sake wala Thank you.